نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kanan wata sha bakwai ga watan rabi'ul awwal shekara 1447 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine dace da goma ga watan tara shekara 2025 shekara miladiya yau kuwa za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na arba'unan nawawi wanda muka tafi dogon hutu cikin kaddarawa Allah subhanahu wata'ala kuma ya kaddara yau za mu ci gaba da karatu ina tsammani kamar mun kammala hadisi na ɗaya gaba ɗaya ko yawwa alhamdulillah mun dawo a daidai ke yau insha Allah ta'ala kai tsaye za mu tashi hadisi na biyu ne a cikin wannan rana malaci alhadisu sani hadisi na biyu an umara radiyallahu anhu aiban qala an karbo daga sayyidina umar ibn al-khattab Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda yace aiban kuma abin da yake nufi shi rawaito hadisi na daya kuma shi ya rawaito wannan hadisi ne ko yawwa qala yace bainama nahnu julusun inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yayin da muke zaune a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin wata rana wani yini idh tala alaina rajulun kawai sai wani mutum ya bullo a gare mu shadidu bayadi siyabi mutumin yana da tsananin farin tufafin jikinsa farare ne fat shadidu sawadi sha'ri yana da tsananin bakin gashi ba gashin kansa baki ne nuni da cewa ba dattijo bane ko ba tsoho bane ba na matashi ne kenan la yura alaihi atharu safari ba za ka ga ko ba za a ga wani alamu na tafiya a tattare da shi ba babu alamun tafiya a tattare da shi wala ya'rifuhu minna ahadun sannan babu wani daga cikin mu da ya san shi duk zamu karanta hadisin ne kawai da tarjuma sai insha Allah ta'ala duk sauran sharhi da bayanai zai kaje zuwa cikin bayanan mana yawa shi sa ko nake bin su haka wala ya'rifuhu minna ahad sannan wani daga cikin mu bai san shi ba babu wanda ya san shi daga cikin mu aga wannan abun mamaki tafiya irin ta wancan lokaci da za a ce tafiya ce a cikin sahara amma mutumin da ake wasafa shi ba dan gari bane kuma babu alamun tafiya a gare shi amma tufafinsa bai yi baki ba sannan gashin kansa bai canza ba kaga wannan abun mamaki حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم har ya zauna zuwa ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya cike ya zauna gashi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi ya jingina guyoyinsa da guyoyin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi ya ɗora tafin hannayensa a kan cinyoyinsa nan da yawa daga cikin malamai suka ce cinyoyinsa shi ba ba cinyar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ina fata an fahimta suka ce wannan shine fitika da nuna ladabi ga wanda yake ga wanda yake bako ne a wajen ko wanda yazo koyan wani abu a wajenka tare da cewa akwai malaman da suke gani cewa bamirin yana koma ne zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ai fakhidaini ai fakhidin nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala yace ya muhammad ya muhammad munada mufrad kenan sai annabi muhammad kira da aminci tsara tabbata a gare shi kaga sai masa kira irin kiran da laraban kauye suke masa ko ba kira bane wanda sahabbai da suke kusa da shi suke masa dan ba sa ambatan sunan sa aka gaya zallan sa tsirara haka ne ko sukan saya su ce ya rasulullah ko ya nabiyallah amma ya muhammad a to wannan kasan daga karkara yake to sai masa irin wannan kira ce ya muhammad kira da aminci tsara tabbata a gare shi akhbirni an islam ba ni labari game da musulunci menene addinin musulunci faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi kira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce al'islamu abinda ake kira musulunci an ta shahada Allah ilaha illallah shi ne ka shaida babu abin bautawa da cancanta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadan rasulullah kuma ka shaida hakika annabi Muhammad kira da aminci tsara tabbata a gare shi manzon Allah ne wa tuqima salah sannan kuma ka bayar da zakat sannan kuma ka tsaye da sallah wa tu'ti zakata sannan kuma ka ba da zakka wa tasuma ramadan kai azumin watan ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilayhi sabila sannan ka ziyarci ɗakin Allah mai alfarma idan ka sami ikon zuwa. Ƙala, shi wanda ya tambaya ya ce menene musulunci, annabi ya ba shi labarin musulunci da waɗannan shika-shikai nasa guda biyar sai kuma ya dawo ya ce da annabi sallallahu sadaqata sai na umar ɗan kaɗa bai ke cewa fa'ajibna lahu sai muke mamakinsa yas'aluhu shi yake tambayar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wa yusaddiquhu kuma hannu ɗaya yana gaskata shi kaga haka akwai abin mamaki wanda yake tambaya in aka ba shi amsar tambayarsa bai ya kamata ya nuna gamsuwa ko amma shi kawai sai ce gaskiya ka faɗa a to daman ka sani kenan in ka sani me yasa ka tambaya kana ba ta fahimta to shine sai Umar ce sai muke mamakin sa wannan wani irin bako ne wani irin matambayi ne yana tambaya kuma yana gaggata ne ba da amsar to amma dai sai suka haɗe mamakin su suka ci gaba da sauraron abin da ke gudana tsakanin sa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam qala sai ƙara cewa fa akhbirni an al-iman to yanzu na ji musulunci ba ni labari game da imani menene imani qala sai annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ce an tu'mina billah imani shine kai imani da Allah kai yarda da Allah subhanahu wata'ala wa mala'ikatihi kai imani da mala'ikun Allah wa kutubihi kai imani da littattafan Allah wa rusulihi kai imani da manzannin Allah wal yawmil akhir kai imani da ranar karshe ita ce ranar tashin alkiyama wa tu'mina bil qadari sannan na shida kai imani da kaddara da samuwar kaddara khairihi kaddaran nan mai kyau ce ta alkhairi wa sharrihi ko kuma mara kyau ce ta sharri dukkanin su dole ne kai imani da su daga Allah subhanahu wataala suke kala wannan bako matambayi sai ya ƙara cewa sadaqata gaskiya ka faɗa ya ƙara gaskata annabi sallallahu alaihi wa sallam qala sai ya ƙara cewa da annabi gida da aminci su ƙara tabbata a gare shi fa akhbirni anil ihsan to naji musulunci naji imani yanzu ba ni labari menene ihsani al ihsan shine kyautatawa da Hausa amma wannan lafazin ihsanin ashmal wa am mimma mimma lughawi ya fi gamewa sama da ma'anarsa ta lurga saboda ka zamu mene ne ihsani anan wajen yace ya rasulullah ba ni labari an ihsan game da ihsani kala sai annabi kira da mutum tsara tabbata a gare shi an ta'budallah ihsani shine ka bautata wa Allah subhanahu wataala ka annaka tarahu kamar ga ka kana ganin Allah subhanahu wataala bauta makura wajen tsoron Allah da kiyaye dokokinsa kenan ka bauta wa Allah ka rinka gani kamar ga kana kallon Allah subhanahu wataala ko wani mutum ne da kake ganin girman sa kake ganin mutuncin sa ya saka aiki ne da ya kuma sa maka ido ya kake gani zaka yi wannan aiki iyakacin kore malejin ka na kyautata aikin zaka yi shi to ballantana rabbul izzati wal kamal Allah subhanahu wataala to kaga sai abin da ya kare kenan fa in lam takun tarahu mataki na biyu shine idan kai baka kasance kana ganin sa ba to fa innahu yaraka shi ai yana ganin ka dawo da kwakwalwarka rinka kallo cewa ko da baka dauka cewa kamar kana ganin Allah to rinka dauka cewa Allah madaukakin sarki yana kallon ka yanzu abin da kake rinka hararo haka shine abin da malamin suke cewa muraqaba ka rinka ganin Allah subhanahu wataala yana kallon ka mataki na farko shine ka rinka gallo ka rinka gani kamar ga kaga Allah kana ganin sa to idan ka gaza sai ka tsallo kuma taki na biyu shi ne kan ganin Allah yana kallon ka ai za ta iya a ce kana yin abu kai ba ka ganin wanda yake sa maka ido amma shi yana kallon ka ko to sai ka dawo mataki na biyu kala sai wannan matambayi ya ƙara cewa da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fa akhbirni an sa'ati to ba labari game da lokaci wanda lokaci shine lokacin tashin kiyama shi yasa ya kawo shi bil ma'rifa eh wannan alif da lam al'ahadiyya ne lil'adin dini ma'ana a sa'a lokacin nan sananne da kowa ya sani shi ne lokacin tashin alkiyama ba ni labarin yaushe lokacin tashin kiyama zai kama kala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce masa bal mas'ulu anha ai wanda ake tambaya game da tashin alkiyamar bi a'lama min as-sa'i bai fi wanda ke tambayar sani mai wannan ibara take nuna yan uwa da wanda ake tambaya da wanda yake tambaya duk ban sani ba kenan ko wanda ake tambayawa kenan ba manzon Allah ba kenan sallallahu alaihi wasallam waye mai tambayar kuma shi wannan ba wanda yazo to wanda ake tambayar bai kuma tambayar sani duk ban sani ba kenan gaba daya ina ba ta fahimta to kaga sha'ani da lamarin tashin alkiyama sha'ani ne da yake dukkanin iliminsa gaba ɗaya ya tattara ya koma ga Allah maɗaukakin sarki ko da manzo makusanci ko da mala'ika babu wanda ya san lokacin tashin alkiyama kamar yadda zamu zo mu insha Allah ta'ala idan mun fara bayani fa akhbirni an amaratiha to da annabi ya ga masa haka sai ya ce fa akhbirni ba ni labari an amaratiha game da alamominta ai ashtaratu hakim أمارة الساعة أي الشرط الساعة amma akwai alamomin da Allah subhanahu wataala ya ajiye wanda idan suka faru yana nuna mana yana alamta mana cewa alkiyama tana dab ko ta kusa Allah madaukakin sarki mana wannan gatan dan kowa ya kimtsa kowa ya shirya to sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya zayyano masa kaɗan daga cikin alamomin tashin kiyama ƙala sai ya ce masa an talidal amatu rabbataha shine idan kaga kuyanga baiwa ta haifi uwar gijiyarta sama ta koma ƙasa kenan ko uwar gijiya ta koma baiwa baiwa ta koma uwar gijiya alamu ne na tashin alkiyama babba ya koma ƙarami ƙarami ya koma babba iyaye su suke wa ‘ya'ya biyayya ina fata fahimta maimakon ‘ya'ya ce wa mai iyaye biyayya za mu zo mu zama sauran da malamai suka insha Allah ta'ala wannan ishara kawai nake wa an tara al-hufata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce daga cikin alamomin tashin alkiyama zaka ga al-hufata kuntaye marasa takalma shine wanda ke tafiya da kafa babu takalma saboda babu saboda rashin wayewa da babu haka yake tafiya ba takalma to zaka gansu karshen tashin karshen duniya al'urata matsaraita wanda suna yawo kayan jikinsu ba su rufe musu jikinsu gaba ɗaya ba kayan su ko dai a yage ko kuma suna tafiya ne da wani nau'i na tufafin da bai rufe musu jiki gaba ɗaya ba to irin waɗannan mutanen al'alata sannan kuma waɗanda suke matalauta ba su da abin hannu kwata-kwata matalauta ne waɗannan siffofi guda uku kai daga jikatan siffofi ne na rashi da babu tafiya ba takalmi tsiraici ga talauci gaba daya kaga abu ne da yake nuna babu to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce karshen duniya zaka ga irin waɗannan masu siffofin nan guda uku ri'a ash-sha'i siffa ta hudu kuma suri shine masu kiwon dabbobi duk rayuwarsu gaba ɗaya daji ne kawai babu abin da suka sani sai yawo a daji daga nan daga wannan dajin su kora dabbobin su wancan daji idan sun zauna sun yada zango adadin wasu kwanaki su ƙara tashi su tafi wani daji haka wannan ita ce rayuwarsu kawai to waɗannan masu irin wannan siffar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce zaka gan su yatatawaluna fil bunyan suna tsawaitawa a cikin gine-gine duk wani gine mai hawa takwas ko mai hawa goma ko mai hawa talatin sai ka an ce na irin waɗancan mutanen ya mutum ne da ya taho daga karkara ya taho daga ƙauye ya taho daga gaza ya zo ya yi kuɗi ya zama haka yanzu duk wani gida mai kyau nashi haka ne ko ba haka bane yanzu galibi waɗanda suke da arziki da dukiya a cikin garin in ka zuba cikin garin su daga ƙauye suke taho ba haka bane kaga wannan alama ce ta tashin alƙiyama ke yawwa summan talaka sannan sai wannan bako ya tashi ya tafi shine summan talaka falabistu maliyan sai na umar ce sai na zauna wani lokaci mai dan tsayi na zauna ba tare da na tambayi annabi kira da aminci tsar tabbata gare shi me ya faru ba shi ma kuma bai ba mu labari ba thumma qala ya umar sannan sai annabi kira da aminci tsar tabbata gare shi ce ya umar ya kai sayyidina umar atadani man sa'il wai shin ka gane ko wannan da yazo yake ta wannan tambayoyin ka san waye kuwa qultu sai sai na umar ce sai na ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa su ne mafiya sani ban sani ba ya rasulullah wannan ladabi kenan da sabai suke wa annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi galibi za ku ji duk lokacin da annabi ya musu tambaya sai su ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa su suka fi sani kala sai annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yace yace fa innahu jibril ya ce ai wannan hirar da kuka ji mun daɗe muna tattaunawa da wannan mutumin da ya zo jena ba wani ba ne mala'ika jibril mala'ika jibril ne da yake kawo annabawa da manzanni wahayi a takum yu'allimukum dinakum ya zo muku ne musamman don ya sanar da ku addini don ya koyar da ku addini wannan tambayoyin da ya rinka yi ina ba shi amsa don waye kenan don ku yayi ina fata fahimta don ku yayi don ya sanar da ku wani abu na addinin da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk su san wani abu da aka faɗa an fahimta shi yasa ake tambaya kuma yake cewa gaskiya ka faɗa dama ya riga sani kenan ko to ya zo ne dan ya koyar da sahabbai wannan al'amari na addini su kuma wannan hadisi na ɗaya daga cikin hadisan da suke umda ne a cikin addinin musulunci to madogara ce mai girma a cikin abubuwan da suka shafi addinin musulunci shi ne hadisin da kawo mana shiga shiga musulunci guda biyar gaba ɗaya shi ne hadisin da ya kawo mana shikashikan imani guda shida gaba ɗaya su ko shi ya kawo mana isani da wasu daga cikin amaratu sa'a alamomin tashin alƙiyama wannan hadisi ya kawo mana don mun same su ne sakamakon wa sakamakon tambayar da mala'ika jibril alaihi salam yayi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam yan uwa dama mala'ika jibril alaihi salam yakan zo wa annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi wani lokacin da siffar mutum yakan zo galibi wani lokaci yakan zo da siffar wani sahabi da ake ce masa Dihya ibn Khalifa al-Kalbi Dihyatul Kalbi mutum ne da yake kyakkyawa kwarai da gaske wani lokaci annabi kira da aminci tsara tabbata a garshe yana zaune sai a ga Dihya ya zo wajen sa sai su zauna su tattauna da sauran sai ya tashi ta to ba Dihya bane mala'ika Jibril ina ba ta amfani ta yakan zo su mala'iku Allah madaukakin sarki ya ba su ikon abinda malamai suke cewa at-tashakkul tashakkuli shine tattanzawa Allah ya ba su wannan dama Allah madaukakin sarki ya ba su dama yanzu mala'ika zai juyo daga salat sai zama mutum kamar yadda aljami su ma da suna da irin wannan Allah madaukakin sarki ya ba su irin wannan dama aljani Allah madaukakin sarki ya ba shi dama daga aljani zai iya juyewa ya zama mutum ya juye ya zama maciji ya juye ya zama kare ya juye ya zama kaza Allah ya ba su wannan dama shi ta hadisi ingantacce tabbata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce duk lokacin da ka ga maciji a cikin gidanka ya ce kada ka je ka kashe shi kai tsaye za ka yi danganci idan ka ga maciji a gidanka ka je ka yi mai magiya ka ce da Allah ka daure ka fita nan ba wajen zaman ka bane kai masa kwana uku kana yi masa magiya ka ce ya fita annabi ya ce idan ya tsetara kwana uku ya fita to ka kashe shi shedani ana ba ta fahimta amma in kai masa na daya zai zai zai kinse to saboda an baka wasa ba kana kashe shi to a lokacin kai makwanan ka ya kare kamar yadda ya samu ya faru da wani sabi na na annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ake yakin khandaq ghazwatul ahzab ana haka wannan ramin gwalolo da ake zagaye garin Madina da shi shi wannan sahabi ana wannan aiki sai ya tafi gida don ya je ya gama ta su dama ango ne ya yi sabuwar amarya sai gabar ya je dan duba ya ga amarya take ciki ya halin amarya to yana zuwa cikin gida kofar gidansa kawai sai ya hango matarsa a kofar gida a tsaye da sauran mutane sai tsara takobi ka san balarabe da kishi yanzu me da da yasa ta fito zai kaddama mata kenan sai ta ce sai ta ce masa ka shiga gida ka ga abin da na gani yana shiga kawai sai ga maciji ya nan na ɗaya gaba ɗaya tsare ya ya nan ya ya fasa kai haka to shi kuma da cikin fushi kawai sai ya sa takobi kawai sai ya tsara macijin yana tsara macijin nan marwacin hadisi yake cewa wallahi ban sani ba da shi da macijin wayar ga wani mutuwa yana tsara macijin shi ma nan take faɗi mutu to shi da labari ya zo annabi tsira da amince tsara tabbata ga shi ya faɗi wannan magana yace dan kaga maciji a cikin gidan ka daina tsawon kashi saboda aljami suna tashakkuli su zama wata kala to waɗannan halittu guda biyu Allah madaukakin sarki ya ba su wannan dama da aljanu da mala'iku amma kai mutum baka tashakkuli dan mutumin da ya zama wani abu to matsafi ina fata an fahimta eh ba wani mutum da ya ce ya zama tsinsu ko ya zama wata kalar ko ya zama kare ko ya babu wannan sai dai in cikakken matsafi ne kawai arne ne ya je ya yi shakkarsa Allah madaukakin sarki ya samu dace dan kuwa wannan hadisin haka yake yadda muka karanta shi daga farko zuwa ƙarshen sa mun je da yabon kalmomin sa mun fassara da yabon kalmomin sa saboda kamar yadda na gaya muku ba buƙatar sai mun tsaya mun faɗaɗa wajen shari saboda duk abin da muke buƙata malam zai gaya mana insha Allah ta'ala wannan hadisi Imam Muslim ya fitar da shi na daga cikin ruwayoyin da Imam Muslim ya kaɗaita da su daga Imam Bukhari wannan hadisin ba ruwaya ce ta Imam Muslim da shi ne wani malama hadisi kamar al-Imam Ibn Hibban Ibn Majah da sauran wasu daga cikin malaman hadisi sun fitar da shi hadisi shi hadisi ɗan uwa kafin bashi bayan yana da abinda malamai suke to sabab lurut shine dalilin faɗin hadisi da ake ce masa Yahya ibn Ya'mar Yahya ɗan Ya'mar tabi'i ne da yake zaune a garin Basra Basra ta ƙasar Iraki ana yake da zama to akwai wata bid'a da ta bayyana a garin Basra shine an samu wasu mutane suna inkarin kaddara Allah madaukakin sarki suna cewa Allah madaukakin sarki bai san aikin bayi ba sai bayi sun riga sun aikata dan uwa fahimci wannan da kyau suna cewa Allah bai san aikin bayi ba sai bayi sun riga sun aikata mu kuma yadda yake a wasu alu suna wani jama'a shine wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna Allah shi ya halice ku ya halice kuma aikin da kuke aikata amma sai suka ce a'a ai al'amuru unuful aiki kawai faruwa yake sakamakon yadda mutum ya tsara Allah madaukakin sarki bai san tafsilat na aikin mutum ba sai lokacin da kai aiki sannan Allah madaukakin sarki ya sani wata bid'a ce da ake ce mata qadariyya qadariyya an bai ko yau ba qadariyya ba ba qadariyya ba qadariyya daga alqadar ne alqadar ba ba tabbata da sufan Allah madaukakin sarki ba to ƙadariya nisba ce an jingina su zuwa ga wancan aƙida to a wancan lokaci na tabi'ai a nan wannan aƙida ta samu asali akwai wani mutum da ake ce masa ma'abad al-juhani ma'abadul juhani shine madugun wannan aƙida shi yake ta kokarin ya hada sun addan mutane a basira to shi wannan ya haya dan yamar da take cewa za su je aikin hajji da shi da abokinsa sai ce ina fata Allah ya haɗa mu da ɗaya daga cikin sabon mazan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka rayu da su domin mu yi musu tambaya game da wannan aqida da tukunnu mu ji menene tushen da ana ta samu asali so da haka sai suka dau aniya suka tafi aikin haji bayan sun je garin makka sun yi aikin haji sun kammala cikin kifa Allah sai Allah hada su da babban sahabi Abdullahi dan Umar dan Khattabi Allah ya kara masa yarda saboda haka suka je suka same shi a masallaci mutane sun kewaye shi ana ciki bai ilimi saboda haka da suka je suka same shi ɗaya tsaya daga nan ɗinsa ɗaya tsaya daga nan ɗinsa su su biyu lokacin da ya sallan mutane sai suka yi masa magana sai suka ce su daga garin basra suke akwai wata bid'a da ta bullo wasu mutane suna yaɗa ta suna cewa al'amur unukun la qadara al'amur unukun ba wata qaddara eh duk abin da kai kayan ka kawai kai ne kai kayan ka ba ruwan Allah ciki ina ba ta fahimta kuma sun kwace wa Allah kaddara ke suna ɗaya daga cikin bidiyo'i na farko da suka kullo a cikin musulunci bidiyo'i na farko farko a cikin musulunci tun lokacin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam ko ga cikin a cikin sahabbai a lokacin abu irin sa Abdullahi dan Umar aiko duk suna nan da rayuwarsu to shi ne Abdullahi dan Umar Allah tsara masa yarda yake cewa ku gaya musu yace idza yake ga wanda suka wanda suka ga masa labarin yace idza laqitahum fa akhbiruhum anni bari'un minhum wa annahum bara'un minni yace duk lokacin da kuka haɗu da su ku ga musu ba ni ba su ba su ba ni na barranta daga gare su kuma su ma sun barranta daga gare ni yace wallazi yahlifu bihi abdullahi bin umar yace na rantse da wanda Abdullahi dan Umar yake rantsuwa da shi law anna ahadahu anfaqa mithla uhud ba qabila Allah minhum hatta yu'mina bil qadr yace na rantse da wanda Abdullahi dan Umar yake rantsuwa da shi inda ɗaya daga cikin su zai dau gwargwadon dutsen Uhud na zinare duk ya ciyar saboda Allah yace wallahi Allah ba zai karba daga gare shi ba sai ya imani da kaddara duk wanda ya kafircewa kaddara to wannan malamai suka ce ba musulmi ba musulmi bane to shine dalilin sai Abdullahi dan Umar yace saboda naji baba na Umar Allah ya kara masa yarda ya ce shi kuma ya ji annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi ya ce sai ka wannan hadisi dan uwan fahimci sababin zuwan hadisin aiko asalin faɗan hadisin ke saboda waɗancan da suke abin shi sa da kaji daga cikin abin da hadisin ya zo da shi akwai mai wattu umina bil qadri khairihi wa sharrihi wa tu'minu bil qadri khairihi wa sharrihi wannan shine muhallin shayadin abin da ya kawo musu to za mu fara karatu malai yace ash-sharh sharhi hadisi qawluhu zai fara dauka sai dai kun kalmomin ne ya fassara mana fadin annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi a cikin hadisin da yace bainama nahnu julusun yayin da muke zaune sai malai yace bainama asalin kalmar bainama hiya baina asalinta a larabci baina ne baina walakin zidat ma fiha wal asal ce sai dai an ƙara ma a ciki wal aslu asalin yadda kalmar take ko jimlar take baina na hannu in ka ce baina kaga wannan damiri ne muttasili wujuban taqdiruhu na hannu baina na hannu baina yayin da mu kaga da abu ɗaya ne ko yawa wannan damiri ne mutasili wannan dalil damiri ne munfasili shine bambancin kawai amma da abu ɗaya ne amma ma din da ta zo a cikin baina ma ai an kawo ma a ciki ko to nan ma din an kawo ta ne zidat an ƙara ta ne an zo da ita ne littauki dan a ƙarfafa kawai kalmar baina ma na hadu yayin da hakika tabbas muna zaune shi ne kawai abin da za ka zure ta amma inda zaka ce baina na hannu zance ya tashi istaqabal istaqabal kalam zance ya tsaya amma zo da ita ne domin a ƙara ƙarfafa abin nan din mala yace wa julusun fadin sa wa julusun mubtada'un wa khabaruhu inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fadin sa bainama na hannu julusun kalmar aljulus a nan wajen mubtada ne khabar din sa shine inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa zata yawmin faɗinsa da ya ce za ta yaumi za ta huna tufidun nakira za ta anan wajen tazo da ma'anan nakira ai fi yaumi min al'ayyami ai za ta yaumi a cikin wani yini daga cikin yininnika kun ga yinin ba an mace wani yini bane ko ba ce alhamis bane ba ce laraba ba ba ce juma'a ba ba faɗa ba wani yini daga cikin yininnika shine annakira inda cewa akai al-yawm aka kawo shi bil ma'rifa to akwai wani ne da ake nufi kenan sananne amma na kira shine a kawo abu ana ba a bayyana shi karar yadda za a iya ganewa ba sai mala yace wa tusta'malu fil lugha ala wujuhin muta'addida ita kalmar zatu zatu ana amfani da ita a larabci ta fuskoki mabambanta juna fataratan takunu bi ma'ana wani lokacin zatu tana zuwa da ma'anar sahibatu sahibatu ma'abociya mithlu zatin mithlu zatin nifaqaini misali zatun nifaqaini ma'abociyar nifaqaini me nifaqaini shine dan zare ko yadi ko tsimma da mata suke daurewa a tsakiyar su domin su domin ya taimaka musu wajen rike tufafin su da yake da yake sama kamar ta ruge shine nifaqaini shine nifaqaini to wace ce zatun nifaqaini asma asma bintu abi bakr siddiq wannan lakabanta ne wata ya ce mai albarka a gidan sayyidina abubakar siddiq lokacin da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai hijira daga makka zuwa madina ai kun san sai na ya fara ta gidan sayyidina abubakar ko da na aisha take mana labari da ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya zo ya samu mahaifinta da hansi ya rufe fuskarsa ya yi kamar irin shiga buzaye ya ce da sayyidina abubakar siddiq Allah ya umarce ni da magarin makka lokacin hijira hijira annabi ta yi kenan kusan lokacin duk sahabbai sun fice wanda suka rage ba su da yawa sai raunana da ƙananan yara da mata to sai sa annabi yana da amince tsara tabbata a gare shi kenan kaga haka ake son jagoranci da shugabanni ya tura su shi yana nan amma wani abu ne zai same zai samu wani shi ya same shi amma su shi gaba sallallahu alaihi wasallam to lokacin da Allah madaukakin sarki ya umarce shi hijira sai ya wajen babban aminu shi kuma dama ya ce ba zai fito sai da sai da manzon Allah ina da aminci tsara tabbata a gare shi yana bakar siddiq ce eh Allah ya kara masa yarda yace to ya to ya rasulullah dama akwai dawakai guda biyu da ya aje ya dauko su suka fita akwai wani mutum dama da sai da Abubakar ya dauka ya biya shi dan kawai nuna masa hanya Abdullahi bin Uraqi al-Laythi shi shi mahiru ne shi amma na sanin hanya kwararre ne shi amma na sanin hanya duk wani lungu da wani shortcut da inda za a zagaye a gudu kan mutanen maka su kama annabi ya sani sai na baka da bashi kudi a lokacin fa ba musulmi bane amma ya da ya aiki dan abin da ya sa aljihunsa sai daga sai wasu annabi jagoranci to sai da sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare suka je gharu faul wani kogo ne da yake bayan garin makka suka kuyi a cikin tsawon kwana uku me dalili dan wannan neman da ake musu ya lafa dan ana ta neman su ne an sa raƙumi ɗari duk wanda ya kawo manzon Allah hayyan an mayyita a raye ko a mace raƙumi ɗari wanda ya kawo sai na abakar sadiq hayyan an mai yitar a raye ko a mace kun ga balarabe a ce za a bashi raƙumi ɗari kaga sai kamar kai na za a ce za a baka miliyan ɗari misali nake baka ko a ce za a baka miliyan goma a ce ga wani kan shi kawai ka zo ka faɗa to ya kake gani to shi ta suka yi ta kokari wajen neman annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan zaman da suka yi kwana uku a cikin ghari thawr wannan kogo na thawr sai kasance akwai wanda yake zuwa ya kawo annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi labari shine Abdurrahman a dan gidan Abubakar Sadiq dan gidan Sadiq Abubakar shi yake zuwa ya kawo sunan manzon Allah sallallahu alaihi labari da daddare idan sau ya dauke sai ya shigo sai zai kai musu labari to Asma a gidan sai Abubakar Sadiq ita kuma take kawo masa abinci to akwai lokacin da ta dauko abincin za ta kawo ɗaya abincin abinci ne a ciki ɗaya kuma silke ne na ruwa a ciki to sai ta rasa abin da ta daure baki tunda kun san sarkin jaka ce ko ta fata akwai bukata a daure shi ma abin da za a zuba abincin a ciki abu ne da yake akwai bukata a daure ta rasa ba daure sai ta cire wannan abin nata da tsakiya sai ta yaga shi biyu sai ta daura wannan da wannan sai ta daura wannan da wannan shi ke ake ce mata zatun nibaqaini sunan yabita Allah ya saka mata da alkhairi to in aka ce zatu a larabci yakan iya daukar ma'ana sahibatu ai ma'abociyar nibaqaini na biyu daga cikin ma'anonin da kalmar za ta take ɗauka wa taratan ta kunu isman mausulan wani lokaci kuma za ta sai ta zo a matsayin ismi mausul akwai asma al-mausulat su ne kamar irin su allazi allazaini allazina allati allati allahi duk waɗannan asma al-mausula ne ina fata fahimta to wani lokaci za ka ce zatu tana nufin allati tana ɗaukar haka sai ma ce kama fi lugati tsayin kamar yadda yake a cikin lugar wasu laraba da ake ce masu tsayi tsayi ɗin wata ƙabila ce ta larabawa wanda su a yarensu idan suka ce zatu suna nufin allati kamar yadda ka san hausar kano hausar sakkwatawa hausar katsina da hausar kaza akwai bambanci ko yawwa akwai bambanci idan ba hujji zai ce maka mu tafi me yace maka zo mu tafi idan ba sakwaci zai ce mu tafi yace maka ita tafiya ina ba ta fahimta yawa haka ne wani wani zan ce maka zai ce maka kai ko jimana zai ce maka malam jimana ba sakwata zai ce maka mai koni ba haka bane ko wanga da sauransu to da akwai bambancin kalmomi to haka kabila ita tsayi daga cikin kabilan laraba in ta ce zatu tana nufin Allah ce malaka hum qaumun min al-arab ita kabila tsayi wata kabila ce wasu mutane daga cikin larabawa yasta'miluna zat suna amfani da lafazin zat بمعنى التي ده معنى التي كما قال ابن مالك كما يد ابن مالك بألفيا الله مثلا ما يكتوى وكالتي أيضا لديهم ذاتا وكالتي يتي كمر التي أيضا إتما لديهم قوتا أبيلا تطيو ذاتا سنة نفن ذاتا فمثلا يقول سمالك ومثالي مثالي متنزل يتوى بعت عليك بيتي za ta shtarai bi'tu alaika baiti na siyar maka da gidana za ta shtaraitu allati shtaraitu wanda na siya kaga za ta bi ma'ana anan allati na siyar maka da gidana wanda na siya ai allati shtaraitu wanda na riga na siya na uku daga cikin ma'anonin za ta a larabci وتارة تكون بمعنى النكرة الدالة على العموم كان زوا معنى النكرة شيني أبندا لفظين دي زوا أسكين حديثين كيان wanda take nuni game da gamewa kama fi jumlatil hadith kamar yadda tazo a cikin jumlar hadisin za ta yaumin walini wanda yini ne ba san wanda yini bane wa hadha aghlab ma tusta'mal malai ce wannan shine mafi galibin abinda ake amfani da lafazin ko kuma da kalmar zatu da larabci ta fi zuwa da ma'anar mai a annakira malaka ibtala alaina rajul zai ci gaba da bayanin sai da kuma kalmomi sai ibtala alaina rajul sai wani mutum ya kullo a gare mu ar-rajul huna mubham shi mutumin anan wajen ba a san waye ba wa huwa rajulun fi shaklihi mutum ne da ya zo a shakalin mutum a siffa da sura irin ta mutum lakin haqiqatuhu annahu malak sai dai hakikarsa ba mutum bane menene mala'ika ne kamar yadda da karshe ce innahu jibrilu atakum yuallimukum dinakum mala'ika jibril ne zai sanar da ku addinin shadidu bayadi thiyabi yace mai tsananin bakin tufafi ay alaihi thiyabun yana sanye da tufafi kenan shadidu sawadi sha'ri yana da bakin gashi tsananin bakin gashi ma'ana gashin nasa baki ne sosai ai annahu shabun yana nuni da cewa shabun matashi ne wannan kalmar cewa shadidu sawadi sha'ari mai tsananin bakin gashi tana da abubuwa guda biyu abu na farko tana nuni da cewa shi mutumin da ya zo wa annabi tsira da muke tsara tabbata a gare shi ya zo a surar wa matashi ba surar tsoho ba dan aka in aka ce bakin gashi ya zama farin gashi a ciki kenan ko farin gashi kuma shike nuna me ya dullu ala shaykuha shike nuna tsufa ko abin da ya kama da ka amma shi babu wannan a tattare da shi na biyu kuma shine babu alamun kura duk gashin da ya shiga kura ya yi fitu-fitu shi ma ba ya ya baki kirma sai an wanke shi to sai nuna cewa kamar mutum ne ya wanka ya kwalliya ya fito daga gida kaga bai kura ba ta taba shi ba ko to tare da cewa ba dan garin bane duk ba su san shi ba galibi kuma musamman a irin wancan lokaci ko yanzu idan ka shiga karkara ka shiga ƙauye za ga duk mutane kowa ya san kowa ba haka bane kai ka sani ni na san ka wani an an san gidan wanta ne wani an san gidan an san gidan wani ne haka kowa ya san kowa ba kamar nan cikin bariki bane cikin birni shine sai an gogo baka san wani ba amma can kowa ya san kowa to shi gashi ba ga wani alamun tafiya a tattare da shi ba ba lokacin hawa mota bane ballan kake ce ya shiga mota ya zuge gidan sakon da AC ba wannan dole in zaka tafiya sai kawo rakumi ko doki ko alfadari ko ka tafiya a ƙasa dole ne sai kai ɗaya daga ciki to sai gashi an gan shi gashinsa baki kirin babu alamun kura a tattare da shi babu alamun kirin ya warga ɗin nan alamun wahalar tafiya babu shi a tattare da shi kaga wannan abin shi kansa iskoshi na abin akwai alamun tambaya a kansa malaka la yura alaihi atharu safari sannan ba a ga wani alamun tafiya a tattare da shi ba bi anna thiyabahu bayda saboda tufafinsa dai farare ne kal farin tufafi kal ya tafiya a cikin sahara da kake gani zai yi kura zai ja to babu wannan tattare da shi bayan babu wannan ko babu wanda ya san shi a garin ballantana a ce daga gida ya fito baƙo ne dole zuwa yi tunda babu wanda ya san shi wa sha'ruhu aswad ga gashin kansa baki laysa fihi ghubar babu kura a cikin kan nasa wala shu'ufun sannan babu irin wargatsewa da barbajewa akan nasa so su safari irin wargatsewa ta tafiya wata tafiya take haifar da shi wali hadha qala shi yasa a cikin hadisin sayyidina Umar bin Khattab Allah kara masa yarda yace la yura alaihi atharu safari ba a ga wani alamun da zai nuna cewa matafi bane a tattare da shi li'annal musafira saboda shi matafi fi zalikal waqta a wancan lokaci da ake wannan bayani tafiya ce ta wahala yura alaihi atharu safari dole idan ya tafiya ko yana so ko baya so sai an ga alamun tafiya tattare da shi dole fa yakuna ash'af ash'ata ra'as za ga gashin sa ya dan barbaje yayi kura mughbarran sannan kuma yayi kura siyabuhu ghayru siyab al-hadri sannan tufafinsa ba tufafin zaman gida ba ne lakin haza la yura alaihi atharu safari amma duk da haka babu wani alamun tafiya a tattare da wannan bawon Allah da yazo dan Annabi sallallahu alaihi wasallam wala ya'rifuhu minna ahad sannan daga cikin babu wanda ya san shi abu na gaba kenan ba wanda daga cikin mutanen da yake tare da Annabi kira da amincin tsara tabbata a gare shi da ya san shi babu ai walaysa min ahli madina al-ma'rufina baya ɗaya daga cikin mazauna gari da aka sani da kowa ya san su fa huwa gharibun baqo ne shi hatta jalasa ila annabi sallallahu alaihi wa sallam har ya zauna zuwa ga annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi kallafa da take aka ta jalasa ila annabi sallallahu alaihi wa sallam ila a larabci tufidul ghaya intihaqul ghaya tana nuna tikewa zuwa ga wani wajen idan na cewa aka yi sun majalasa inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan zauna a wajen manzan Allah ira da muke tsara tabbata a gare shi to ya shafi zama a ko'ina ana yanzu dukkanin ku zan iya cewa antum jalastum a indi fil masjid kun zauna a wajena a masallaci muna karatu haka ne tare da cewa wani daga cikin ku tsakanin da shi akwai tazara ba haka bane amma aka ce ila to ga shiga manzon Allah dab da dab ina fata an fahimci abin ko yawa to lafaz za ka da kyau hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam sai malai ce walam yaqul indahu hadisin ba ce indahu ba a wajen annabi liyufi da ghaya dan ya fa'idantar da cewa ai ga shiga annabi ai inda ya fike ga shiga annabi صلى الله عليه وسلم أي أن جلوسه كان ملاصقا للنبي صلى الله عليه وسلم زمن سيأكا سنتي أعلم فريشين ملاصقا يا أم فرد أن نبس إرادة أم تسارة ثبت عليه تنة شو أكا أي فأسند ركبتيه إلى ركبتيه سيدنجنا ويور سدبير وا مزان الله صلى الله عليه وسلم كاغا jikinsa na taba jikin wani kenan annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi wa lihaza qala shi sa yace asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wawa ba a kafai sannan sai ya ɗora tafukan hannunsa ai kafai hazar rajul yana nufin tafukan wannan mutumin ala fakhidaihi akan cinyoyinsa ai fakhidai hazar rajul akan cinyoyin dai wannan mutumin shi mutumin ne ya ɗora tafukan hannunsa akan ina akan cinyoyinsa ba akan cinyoyin manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam malati walaysa ala fakhidhi ala fakhidai nabi sallallahu alaihi wa sallam ba a nufin cewa ya dora ni akan cinyar annabi gida da abinci tsara tabbata a gare shi wa hadha min shiddati al-ihtiram wannan na nuna tsananin girmamawa da mutuntawa wa annabi gida da abinci sallallahu alaihi wa sallam wa qala sai ce ya muhammad ya kai annabi muhammad gida da abinci tsara tabbata a gare shi wa lam yaqul shi wannan mutumin bai ce ba ya rasulullah bai ce ya manzon Allah ba liyuhima annahu arabin dan ya rikidar ya rudar da wanda suke wajen su dauka cewa balaraban kauye wato ka galla abin da kyau yayi kama da bako yayi halin bako amma babu wanda ya san shi sannan babu kuma wani alamun da zai nuna cewa matafiyi da shi bako ne shi ana ba ta ambayinta ya zo da abubuwan mamaki kwarai da gaske ja abil gara'ibi da yawa ya zo da abubuwan mamaki gashi ya zo tufafinsa fes-fes kansa fes ba wanda ya san shi a wajen kuma ya magana irin ta baki to daga daga sama ya faɗo bayyana kai kawai a wajen ya ake kenan ina ba ta fahimta yawa li'anna al'araba saboda su irin laraba in aka ce al'arab asalin lafazin al'arab jam'i ne na arabi a arabi shine mutumin kauye ba lalle sai ba laraban kauye ba ko kai mu ko mu mutanen mu na karkara kan ce mutum a arabi mutumin kauye kawai shine arabi to al'arabu shine jam'in sa mutanen karkara to su ka'idar su shine yuna dunan nabi sallallahu alaihi wasallam bismihi al'alam suna kira annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi da sunansa da yanka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam eh kun san mutane namu yadda shi shi sai annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi yace man bada jafa duk wanda ya zauna a ƙauye to galibi zaka same shi da jafa'i ina fata fahimta idan ba idan ba karatu ne da ilimi ya shige shi ba eh Allah subhanahu wataala yace al-arabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru an la ya'lamu hududa ma anzala Allahu ala rasuli galibi larabawan kauye na wancan lokaci da suke can cikin kauye Allah madaukakin sarki ce ashaddu kufran su suka fi tsananin kafirci wani faqan da munafinci wa ajdaru Allah ya alamu hududa ma anzala Allahu ala rasuli kuma su suka fi kusa da ba su san abin da Allah yake saukarwa da manzansa me dalili saboda sun yi nesa da karatu sun yi nesa da karatu to haka suke idan suka zo ga annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi sai ya Muhammad ukhruj alaina ukhruj alaina ta bayan gida fa ta bayan gida za su misali tunda kun san ba katanga ce doga irin gida zama yanzu na bene ba sai su bayan gida annabi sai ya Muhammad ukhruj alaina fito muna son ganin ka za mu tambaya maza Allah suke wani kira sallallahu alaihi wasallam kuma annabi ya fito yazo ya ba su amsa dira da amince tsara tabbata a gare shi kaga wani limami ne daga cikin limamin ne yanzu ba sai kaga an yi aka ji ba sun zama sun cikin mika sai aka rama kallon kake wannan kira saboda baka da hankali sai da Allah madaukakin sarki ya hana su yace la tad'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'ai ba'dikum ba'da kada ku sanya kiran annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi kamar yadda sashin yake kiran sashi ya Musa ya Isa ya ina kada ka zo ka saba annabi ka masa ya Muhammad kira da aminci tsara tabbata a gare shi ma da dabi Allah ya hana لا تجعلوا دعاء الرسول kada ku sanya kiran annabi ka du'a'i ba'dikum ba'da kamar kiran sashin ku da sashi Allah ya hada kuna ce cikin ladabi ya rasulullah ya nabi Allah ina fata an fahimta yawa ko da wajen kiran ma kuma kada ka daga murya ina ba su ba su la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wala tajharu lahu bil qawli kajahali ba'dikum li ba'd sai Allah ce an tahabata amalukum wallahi sai aikin ku ya lalace gaba daya saboda daga murya ka tafta Annabi sallallahu alaihi wasallam to ladabi ladabi ma annabi sallallahu alaihi wasallam wajibi ne da rayuwarsa bayan ya koma ga Allah dole ne kai ladabi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda kai ladabi wa iyayenka mahaifiyarka da mahaifinka lokacin da yake raye da bayan ya rasu ina fata an fahimta duk inda aka ce ga wani majalisi ana karanta hadisan manzon Allah tsira da amince tsara sabar da gare shi to an kazo zan dole ne ka nutsu ka rinka ji kamar manzon Allah ne a gaban ka ake gama magana dole ne ka nutsu ka tattara hankalinka haka duk lokacin da aka ce maka annabi tsira da amince tsara sabar da gare shi ya ce maka abu kaza to dole ne ka tattara hankalinka waje guda ka ji wannan magana ta da ki zuciyarka kuma ka aiki da ita dole Allah ba da sarki ya samu dace bala ya ce a bismillahil alam amma ahlul hadar amma za ku ga mazauna gida wanda suke tare da annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi fa yunadunahu bi wasfi nubuwa su suna kiran annabi ne da siffa ta annabta ya nabi Allah aw risala ko siffa ta manzanta ya rasulullah haka suke kiransa alaihi salatu wassalam akhbirni anil islam yace ba ni labari game da musulunci ai ma huwa islam ai ma iyatu yasalu amma iyatu islam yana tambaya ne game da menene musulunci akhbirni anhu ban labari game da shi faqala sai annabi ya masa al islam an tashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah ai tashhadu ka shaida ai tuqirru wa ta'tarifu bi lisanika wa qalbika shine tuqim ta tabbatar wa ta'tarifu kai i'tirafi bi lisanika da harshenka wa qalbika da kuma zuciyarka zuciyarka ta karba ta yarda ba ta inkari ba ta musu sannan bakinka ya furta ɗan uwa wannan abubuwan guda biyu suke mai da mutum musulmi dole sai zuciyarka ta yarda da abin da lokacin da mutum yake cewa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ɗan uwa a lokacin idan da zuciyar ta ta karyata abin da yake faɗa wallahi bai zama musulmi ba kun bayyana ɗan uwa wannan shine sha'anin munafikai fa munafikai duk da ku gani ai sun ce ashhadu an la ilaha illallah bal ma tare da su ake sallah masallacin manzon Allah ira da aminci tsara tabbata a gare shi duk da waɗannan munafikan su Abdullahi bin Sauri da su ake sallah amma me yasa Allah ba su tarke ce idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah sai Allah ce wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibuna ku kalli lafazin da kyau Allah ya ce idan idan munafikai suka zo maka suna cewa mun shaida kai manzon Allah ne ba la ilaha illallah ba kenan sai Allah ce wallahu Allah ya sani in ya'lamu innaka la rasulu da gaske ne kai manzon Allah ne ko da munafike bai kwata ba amma sai dai inda idan yake saka wallahu yashhadu Allah ya shaida ya tabbatar innal munafiqina waɗannan munafikan la kazi wani ƙarya take kuma sai Allah kora wannan shahada ta tabbata ba shi sa dole sai an sa abubuwan nan guda biyu tabbatarwa a cikin zuciyarka ta rike abin sannan bakin ka ya furta haka ƴan uwa idan da zuciyar ta ta da kuma bakin ka ya furta shi ma ba musulmi ne mutum har yanzu shi ya yi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da addinin musulunci duk na gaske ne amma yana cika yana ci kuma kiristancin sa kafircin sa ya ki yadda ya furta kalmar shahada shi ma fa ana tana tana dukkan bai shiga addinin musulunci ba yayin biyin ake hadawa malam ki bala yakfi lisan harshe kadai baya wadatarwa balla budda min lisan wal qalb dole ne sai an yi fada da harshe kuma an fada a zuciya kuma ta kudirce Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki ce illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamuna wa la yamliku alladhina yad'una min duni shafa'a illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamuna Allah maɗaukakin sarki ce wa la yamliku alladhina yad'una min dunihi shafa'a waɗanda suke kira wanda ba Allah ba ba sa mallakar wani abu na ceto sai Allah subhanahu wata'ala ce illa man shahida bil haqqi sai wanda ya shaida da gaskiya me gaskiya shine suka ce kalimatul haq ita ce kalmar shahada sai wanda ya shaida da kalmar shahada wa hum ya'lamuna alhali kuma yana sanin ma'anarta da abin da ta kunsa a zuciyarsa shahida ya farta da baki ya'lam ya santa a zuciyarsa ina fata fahimta yan uwa to dole ne mutum ya wannan abubuwa guda biyu malaka la ilaha illallah hadhihi jumlatun ismiya manfiyatun bila التي لنفي الجنس لفظ لا إله إلا الله جملة اسمية جملة على رأسي دا مكورة تكسن جملة فعلية هو جملة اسمية هناك جملة اسمية إتسي جملة تفارة السنة جملة فعلية إتسي جملة تفارة أي إنتي الشمس طالعة رانا من كل وجه كم وانا جملة تفارة منيني da suna ne suna ashamsu rana rana mai ce ba suna ba ne yawwa amma na ce daraba Musa Isa Musa ya daki Isa da mai tabara wannan aiki duka duka duka menene to wannan jumla ce fi'iliya ko ga da bambancin su to ita wannan la ilaha jumla ce da take ismiya tunda ilaha al ilahu ne ko bi al ilahu sunan Allah abun bauta kaga sunan ne kenan yawa sai malakin jumla ce ismiya sai dai cikinta an yi an kore a cikinta da lafazin la akwai la nafiya akwai la nahiya a larabci la kala biyu ce akwai nafiya liljinsi akwai nahiya ita nafiya tana korewa ne nahiya kuma hanawa take na ce la ahada fil masjid ba kowa a cikin masallaci wannan mene mene yan uwa korewa ne ko da wani amma na ce la tabribuhu la tabribuhu kada ka dake shi wannan menene ana wani duk mai ce duk ba laba ce kaga wancan nafiya ce wannan lahiya ce an fahimta yan uwa to ita wannan nafiya ce korewa sai la ilaha ita nafiyar jins za ka ga sunan daman nasaba take masa la ahada la ilaha kaga asali la ilahu ne ko to me yasa ba a ce ilahu ba saboda zuwan la lafiya la ilaha ba wani abun bauta da cancanta da gaskiya sai malai ce allati li nafil jinsi wacce take kore jinsi aka ce la nafiyal jinsi duk jinsin abin ta kore yanzu na zo na ce la ahada fil masjid ba kowa a cikin masallaci me nake nufi duk wani jinsin kowa baya cikin masallaci ko ba kowa a cikin masallaci masallaci an fiti ba kowa ba ka daga ce la ilaha ba wani abin bauta duk wani abin bauta ka kore shi babu sai ka zo kuma kai sai ka zo kai mai istisna'i illa Allah sai Allah madaukakin sarki yanzu da ka kore komai kuma bai tafi ba yanzu sai mai kenan sai Allah madaukakin sarki an fahimta yan uwa shi sa la ilaha an ka ce la ilaha to duk wani abin da ake bauta wanda ba Allah ba ka kore shi ba su bautar gunki wanda suka bauta wa annabi Isa wanda suka bauta wa Uzairu wanda suka bauta suke bautar rana duk wani abin da aka bauta wanda ba Allah ba ka kore shi ka ce babu shi ba kayansa illa Allah sai Allah madaukakin sarki shi na fanin zuwa da ita kalmar la din annafiya malai ce wa nafiyul jinsi a ammun nafi kuma kore jinsi shine korewa da tafi kowace korewa gamewa wasmuha ismin da ke cikin ladin shine ilaha la ilaha in ka ce la sai ka ce la annafiya ilaha sai ka ce ismu la haka zaka haka zaka yi rabin sa ya ya ga malai ya kawo abu ne na larabci wasu za su ga duk ana barin su a baya anan wajen to amma tun da ya kawo sai mun karanta wa khabruha khabar na ita laɗin mahazufu tun daga isminta ina khabarin ta yake shine mahazufun an goge shi babu shi wata ƙadiru yadda za a ƙaddara shi shine haƙƙun ai la ilaha haƙƙun babu abin bautawa na gaske na gaskiya wa ƙaunu faɗinsa illa adatu hasri illa adatu hasri ana kawo ta ne a domin a takaice hukuncin akan abin da za a faɗa. La ilaha babu an bautawa illallah sai Allah maɗaukakin sarki. An takaice bautar duka, an tattara ta, an dunkule ta, ta koma ga Allah subhanahu wa ta'ala. Walismul karimu laqabul jalala ya dullu min khabar. Badal min khabar, badalun min khabar. Yace ismul jalala kuma na Allah, la ilaha illallah. lafzul jalala shine ismul karim sunan Allah madaukakin sarki lafzul jalala badal badal ne na khabar la na itala din al mahdhuf wanda aka shafi walaysa khabaruha ba khabar din ta bane li anna la annafiya saboda ita la annafiya lil jinsi la ta'malu illa fil nakirat ba ta aiki sai a cikin nakira yan uwa na zaba dakata insha Allah ta'ala saboda yanayin lokaci sai kuma lokaci na gaba insha Allah ta'ala sai mu dora abin da muka faɗi daidai ko da yake ku ya kuri bar mu karasa nan kada eh bar mu karasa wajen mu zo mu zo da annabi Muhammadur Rasulullah yace fasaratil jumlatu fiha shay'un mahdhufun sai jumlar ta kasance a cikin ta akwai wani abu da aka shafi wa huwa al-khabar shine khabar na ladin wa taqdiru wa yadda kaddara sa shine haqqun ay la ilaha haqqun ay la ilaha haqqun gashi nan ya faɗa illa Allah azza wa jalla wa hunaka alihatu wannan sai nuna mana cewa akwai ashe akwai wasu alloli da wasu suka riga suke motatawa lakinnaha alihatun batila sai dai duk alloli ne na bogi alloli ne na ƙarya da ba su da tasiri laysat alihatu haqqa ba alloli ne na gaskiya ba wa laysa laha min haqqi uluhiyya ba su da kowace irin cancanta da haƙƙi na bauta da ake wa Allah madaukakin sarki wa ya jullu lidhalika qawluhu ta'ala mala yace wannan abinda muka ambata fadan Allah madaukakin sarki yana ƙara fito da shi karara shine da Allah madaukakin sarki yace zalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil Allah subhanahu wata'ala ya faɗa cikin suratul hajj yace zalika bi anna Allah wancan abinda ya gabata bi anna Allah huwal haqq na nuna da cewa lallai Allah madaukakin sarki shine al haqq shine gaske wa anna ma yad'una min dunihi duk wanda mushrikai da waɗanda suke shirka suke kira wanda ba Allah ba shi kuma huwal batil wannan bogi ne wannan shirme ne ba shi da tasiri to alloli kala biyu ne akwai ilahul haq akwai ilahul batil ko kuma ce alihatul alihatul batil Allah madaukakin sarki shine Allah na gaskiya wanda ake bautatawa wanda bautarsa za ta yi maka amfani amma duk wanda ba Allah ba duk abin da aka bautawa ba Allah ba to an yi bauta an sa ta inda bata cancanta ba wanda ya bauta wa rana da wata da taurari da ruwa da dutse da duk abin da aka bautatawa to an an sanya bauta ne a inda bata cancanta ba amma wanda ya bauta wa Allah shine ya bauta wa Allah madaukakin sarki bisa cancanta to shine abin da kalmar la ilaha illallah take nufi Allah subhanahu wataala ya samu dace insha Allah ta'ala lokacin da gaba sai mu tashi wa annabi Muhammadan rasulullah akwai biro ne ba na ran biro zai a nan zai abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan wannan din yayi abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi ko tuttuban harshe Allah subhanahu wataala ya yafi mana wa sallallahu wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah wa assalamu alaikum wa rahmatullah